السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yadar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na asabat wanda ya zo daidai da 23 ga watan ramadanu na hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wa ta 1441 gashi Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muke taruwa don mu rusuna mu ji fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki karkashin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi allah maɗaukaki ya gafarta masa a in ba manta ba muna karatu ne cikin suratul azhar darasinmu na baya jiya mun ajiye karatu daidai kan aya ta hamsin da biyu don haka yau matashiyarmu ita ce ayata hamsin da uku a wannan sura mai albarka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan karatu muna yin sa don neman yardarsa muna roƙon Allah maɗaukaki ya sanya alkur'ani ya zan hujja a gare mu ba a kanmu ba muna tawassuli da wannan taruwa ta karatun alkur'ani cikin wa'annan darare goma na ƙarshe masu daraja Allah maɗaukaki ya kalle mu da idon sa na rahama ya yaye mana curuta da bala'o'i da muke cikinsu na'am arama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يوذن لكم إلا أن يوذن لكم غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا
ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث yaya abin yake إن ذلكم كان يؤذي النبي أفيستحيي منكم wallahu kuwa والله لا يستحيي من الحق mhm وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب haka yake ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن
na'am وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا saboda me إن ذلكم كان عند الله عظيما to Allah ya tsare mu Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal ladina amanu wannan kira ne da Allah madaukaki ya fuskantar da shi ga daukakin muminai masu imani ya kuma kira su da sifar su ta imani ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani la tadkhulu buyutan nabiy kada ku yadda ku shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama illa an yu'zana lakum face in an muku izini kun zo gida kun yi sallama kun nemi izinin shiga an muku izini ku shiga to sai ku shiga ai illa an yu'zana lakum fi dukhuli sai in an muku izinin shiga din ila da'amin ghairi nadirina ilahu غير ناذرين na'am لو غير
gaira naziri na ko inahu wato in an kira ku zuwa ga abinci ku je ku amma gaira naziri na ina ba tare da kuna sauraron sai abinci ya dahu an ebe an zuba muku kun ci ku tau ba in abinci bai dahu ba to a juya ba zama babu zama ai muntazirina inahu ai nabjahu shine inahu ma'ana nunarsa ai la tadkhulu biyutan nabiy illa waqtal izni kada ku shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai lokacin da aka yi muku izini wala tadkhuluha illa ghayra nadirina najada at-ta'am kada ku shiga gidan sai in za ku shiga ba tare da kuna jiran abinci ya dahu a zuba muku ba kasan dan adam baya wasa da girki kaji tun da ku walakin idza du'itum fadkhulu sai dai in an kira ku to sai ku shiga fa idza la'imtum kaga annabi yana ci da mutane ba marawaci bane duk wanda yace malami marawaci ne ba malamin sunna bane duk wanda yake rowa baya koyi da annabi albakhilu aduwullah marwaci makiyin Allah ne kai an baka kuma kai ba za ka bayar ba daka a ce wai malami yana rowa ni ban yadda ba sai dai malin malin ne amma in yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya riko da abin halinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayarwa yake yi har ma ya fi iska wadda aka sake ta wajen alheri wajen yin kyauta to yace kai za ka rike kuma kana zazzara ido wai ku ne ahli sunna kana ta wa'azi kudin ka aljihun ka ƙarya ne ka zo dai kai sunnar sosai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ciyar da al'umma shi yasa kaga nan aka ce fa iza da'imtum idan kuka ci abinci a gidan annabi kuka koshi fantashiru sai ku ɗaiɗaita kowa ya tafi wala mustanisina li hadith ai wala tamkuthu mustanisina li hadith kada ku zauna kuna samun ɗebe kewa da labarai kuna hira bayan an koshi min ba'dikum li ba'din sashin ku ya shiga wa sashi hira kama fa'ala ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda kama fa'ala ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda wasu daga cikin sabon manzon Allah sun yi haka din fi walimatihi Zainab a walimar da yayi na matarsa Zainab binti Jahshin da ake magana akai babata bil hadith alladhi akhrajahu al-Bukhari ya tabbata cikin hadisi da Imam al-Bukhari ya fitar hadisi na 4791 wa Muslim da ma imamu muslim ya fidda hadisin shine hadisi na 1428 an anas bin malik radiyallahu anhu qal an karbo daga anas dan malik Allah madaukaki ya kara yadda gare shi ce lamma tazawwaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zainab binti jahshin yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya auri matarsa mai suna zainab binti jahshin da alqauma sai annabi ya kira mutane kaga in an yi aure ana walima ba fati ake ba ba mother's day ake ba ba wani father's night a'a walima ake ka huta kawai ka baiwa mutane abinci su ci su koshi ko su ci su yi hamdala kowa ya kama gabansa a yi addu'a abin da aka yi allah ya albarkace shi faɗa'imu da ya kira mutane suka ci abinci ثم جلسوا يتحدثون bayan sun ci abinci kuma sai suka zauna suna ta hira wa idza huwa ka'annahu yatahayya'u lil qiyam sai ga annabi yana yana kokari yana yunkuri kamar zai tashi shi ko baya so ya bar su falam yaqumu bas tashi ba falamma qama man qama yayin da wanda ya tashi daga cikin su ya tashi waka da salasatu nafarin mutum uku suka zauna faja annabi sallallahu alaihi wasallama liyadkhula manzon Allah ya zo dan ya shiga fa idzal qaumu julusun sai samu mutane a zaune thumma innahum qamu sannan sai suka miƙe fan dalaktu fajitu fa akhbartu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ana zai ce sai na tafi na zo wajen manzon Allah na bashi labari annahum kadin dalaku sun tafi fa jaa hatta da kala annabi yazo sai da ya shiga fa zahaba adkhulu fa zahabtu adkhulu sai na tafi ni ma don in shiga fa ulqil hijaba baini wa bainahu sai aka sanya shamaki tsakanina da shi فأنزل الله قاهجابنا الله يسوكر يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي آية ما لا يفارك رنتا منكم Allah ya ce ya ku wayanda kuka yi imani kada ku shiga wato gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna zalikum lalle yin haka mana at-ta'annus bil hadisi ba'da al-akl a launa ana ta ɗebe kewa da hira bayan an ci abinci a gidan manzon Allah wa kanat hadhihi thalathatu kulluha min al'adat al-jahiliyya wannan abubuwa guda uku duka suna daga cikin al'adu na jahiliyya to yin hakan kana yu'zi an-nabiyya fa yastahi minkum abun yana cutar da annabi shi kuma annabi yana jin kunya ba zai nuna muku ba annabi mai kunya ne an ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fi budurwa irin ta da wadda aka sa ta a ainihin ɗakinta dare na farko jin kunya to manzon Allah yana jin kunya don haka ba zai ainihin yi musu wani abu ba fayasta hayi minkum ko sai yana jin kunya ku an yi kurije kuma ya ce ku tashi ku tafi wallahu la yastahi min alhaq amma fa Allah baya jin kunyar bayyana gaskiya ay an yubayyana lakum Allah bai jin kunyar bayyana muku gaskiya ma annahu hayyun karim tare da cewa Allah mai kunya ne mai karamci ne amma an gaskiya ta zo fada ake sabata fil hadisi sahihi alladhi akhrajahu at-tirmidhi fi sunanihi ya tabbata cikin hadisi ingantacce wanda abu isa tirmidhi ya fidda shi cikin sunan nasa hadisi na 3556 wa abu dawud fi sunanihi wato imam abu dawud shi ma ya fidda wannan hadisi cikin sunan nasa hadisi na 1488 an salman al-farisi radiyallahu an daga salman al-farisi Allah madaukaki ya yarda da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma salmanul farisi ya ji daga annabi annabi ya ce inna Allah hayyun karimun Allah mai kunya ne mai karamci yastahi idza waqa idza rak idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma safran khabatayn wato Allah yana jin kunya idan mutum ya daga tafin hannunsa guda biyu yana ya rabbi ya Allah kamun kaza Allah to Allah yana jin kunya ya mayar mar da hannayensa biyu a taɓe bai bashi abun ba duk abin da ka roƙi Allah in dai abun alheri ka roƙa Allah zai baka Allah kai mana alheri Allah ka yaye mana corona to kaji maganin corona ko amma ka zo ka tsare mutane a gida baka ba su abinci ba ka hana su sallah ka hana su musahaba yanzu yau in ka shiga gari ya ka gani gari ya yi albarka kuma mutane har sun ma rasa ya za su yi cinkoso ya hana su yin hidimarsu su bari a zarce kawai ba abin da zai faru ku bar kowa ya yi hidimarsa gwamnati ba za ta iya baiwa mutane abin da za su ci ba wannan aikin allah ne ita ma abin da za ta cin take nema a jikin talakanta Allah ya saukake kuma tana mar barazana ka yi wasa su duka ka Allah ya kiyaye ta haka ne ko?
an yi kuri jakun an yi kuri da kun da saura ina ne?
min inda rasulullahi an yi kuri da kun min indi rasulihi wato ya fidda ku daga wajen manzansa ba da ƙaba'i hawa ijikun Allah baya jin kun ya fidda ku a wajen annabinsa bayan bukatar ku ta biya kun zo da yunwa kun ci abincin da ya rage bahaushe ya ce bayan ci zama sai gumi ne shi ne wani hirar da ake yi min akalin wa gairihi na cin abinci ko waninsa ai la ya turku bayanahu Allah ba zai bar bayanin gaskiya ba fi mawadihi wa qura shuzuzan yastahi بياء بياء واحدة وإذا سألتموهن متاعا har in za ku tambayi matan annabi wani kaya wa ho kullu ma yumkinu an yudlaba shine mata duk abin da zai yi ka neme shi a wajen matan annabi in kuka roke su wannan abun minal mawa'ina wasa'ilul murafiqi na daga abubuwan amfani da abin da zai kawo tausasawa a rayuwarku fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su ta bayan shamaki hijabi ai satr sai bayan sutura shine shamakin nan na ɗaya ne ko haza qira'atun shazatun ko ina ni oke na biyu ne kenan qala Allah ta'ala Allah madaukake yace ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna ya ku matan annabi ba ku zan daidai ba da wata ɗaya daga cikin duk matan duniya ba matar da ta kai daraja da kima da mutunci da alfarma irin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ini taqaitunna idan kun ji tsoron Allah fala takba'na bil qawli fayatma allazi fi qalbihi marad kada ku sassautar da muryar ku yayin magana da wasu mazaje na daban sai wanda yake da jinyar munafirci da jinyar zina a zuciyarsa ya yi kwaɗayi ya yi tsammani wa ƙulla ƙaunar ma'arufa ku faɗi magana wacce shari'a ta yi da shi wa ƙarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujar jahiliyatil ula ku zauna a gidajenku ku tabbata a ɗakunanku kada ku fita fita irin ta jahiliyar farko Allah ka raba mu da tabarruji zalikum adharu liqulubikum wa qulubihin Allah ya ce wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yin haka shi yafi tsarki a zukatan sahabban yafi tsarki a zukatan matan manzon Allah min alkhawadir almuriba akan abubuwa da za su dinga bujurowa masu sanya kokonto ma kana li muslimin baya dacewa ga mutum musulmi ولا مسلمة هو مسلمات متى أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء musulmi ko musulma kada su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani abu bal yu'azzimunahu ba haka ba su girmama annabi wa yahtarimunahu su ainihin yi wa annabi su bashi daraja wa yuwaqqirunahu su dai ɗaukaka shi wa yatabiruna zalika min usuluddin ana lura da girmama manzon Allah yana daga cikin abu wanda yake tushe ne a cikin addinin musulunci wa yu'aduna man yaqumu bi shay'in min istihza'i si adawa wanda yake izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aw sabbillahu ko wanda ya zagi annabi musulmi yayi gaba yayi kiyaya da shi aw li azwaji ko wanda yake zagin matan annabi kamar yan shi'a wa sahabati ko mai zagin sahabban annabi kaga yan shi'a surum a cikin nan duk yawan sabon annabi uku suka zaba sinna aliyu da miƙidadu da salmanu suka ce su ne kaɗai na gaske abubakar da umar da usmanu duk ƙarya ne kai ɗan shi a ta ɗaunawayin da ba za ka iya sauƙe shi ba sai dai in mutum ya tuba allah ka shirya da mu radiyallahu anhum ajma'in allah ya da su baki ɗaya fidaka abi wa ummi wa ruhi ya rasulallah wato wannan kalma ce da ake nunawa ta tsananin kauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fidaka abi wa ummi ya manzon Allah na fanshe ka zan iya ba da mahaifina da mahaifiyata da ainihin raina saboda kai in baka yi haka ba ka zan mumini ba baka zan masoyin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam alaika ya sayyidil khalqi ajma'i na'am ina ne nake na'am na'am wama kana lakum an tu'dhu rasulallahi ko ذلكم أطهر لقلوبكم shi na fassara نعم wama kana lakum an tu'dhu rasulallahi ai ma sahha bai inganta ba gare ku ya ku musulmai ku cutar da manzon Allah wa mastaqama lakum hakan kuma bai zama abu dai wanda yake daidai ba gare ku ku cutar da manzon Allah bi shay'in da wani abu haka ne ko wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada kuma baya halatta wani mai imani ya auri matar manzon Allah bayan ta rabu da annabi ko bayan manzon Allah ya bar duniya to ba wanda ya sai ya auri matansa ba ka ga sarakunan gargajiya ma wai haka suke in sarki ya mutu matansa sai dai su zauna gwagware in kin matsu kina son aure sai ki bar garin amma in ba haka ba ba a auren matar sarki ma kwaman wanda ya sanya wani kyalle a kansa ko inna zalikum kana inda Allahi azima lalle yi wannan mutum ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban zunubi ne a wajen ubangiji Allah ya raba mu da shi na'am إن شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما haka yake لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن
haka yake ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن
to kaji واتقين الله saboda me إن الله كان على كل شيء شهيدا to kun ji ba Allah ya ce in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rabu da mace ko ya mutu ya barta ba wanda zai aure ta cikin sahabbai ba to Allah ya ce in tubudu shay'an aw tukhfuhu in kuka boye wani abu na san matar annabi ko kuka ɓoye ko kuka bayyana min nikahin na badahu na auren matan annabi bayansa kama warada fi sababi nuzuli hadhihi al-ayati kamar yan- yadda ya gangaro akan dalilin saukar wannan aya ma zakarahu al-wahidi fi asbabin nuzul abinda al-wahidi ya ambata cikin asbabun nuzul a shafi 274 duni isnadi biduni isnadi ba da isnadinsa ba wa azahu fi darri ya danganta hadisin a cikin ad-darrul mansur mujalladi na biyar shafi 214 qala ibn abbas radiyallahu anhuma yace abdullahi dan abbas Allah kare da gare su yace fi riwayati ada a riwayar ada qala rajul min sadati quraish wani mutum daga cikin shugabanni na quraishawa yace law tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la tazawwajtu aishata kaji wai da manzon Allah zai mutu da ya auri matarsa aisha fa anzalallahu ta'ala ma anzala sai Allah ya saukar da abin da ya saukar wanzur tafsir ibn kathir ka duba tafsirin ibn kathir wa kharaja al-bahaqi fi sunani al-kubra imam al-bayhaqi ya fitar cikin sunan al-kubra hadisi na 13418 an ibn abbas radiyallahu anhuma qala hadisi daga abdullahi dan abbas Allah madaukaki ya kare da gare su yace qala rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum daga cikin sabon annabi yace law mata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la tazawwajtu aishata aw ummu salma kaji ba an dada magana rashi wancan da shugaba ne daga cikin qurayshawa ko ga musulmi kuma to kuma ga sahabi din gurin sukutum da guda ya ce da manzon Allah zai mutu da na auri ɗaya daga cikin matansa biyu ko aisha ko ummu salma sai Allah ya saukar wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wannan magana cutar da annabi ne bai dace ba ku cutar da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima Allah ya zam masani ne dangane da kowane abu fa yujazikum alaihi sai muku sakayya akan abu la junaha fi adami hijabi babu laifi idan kaga wayannan matan ba tare da suna cikin hijabi ba la junaha alaihinna fi abaihinna babu laifi a mata su bayyana jikinsu ga iyayensu maza wala abna'ihinna babu laifi 'ya'yansu su ga jikinsu ba tare da sun shiga hijabi ba wala ikhwanihinna babu laifi 'yan uwansu su gansu ba tare da hijabi ba.
abna'i ikhwanina abna'i ikhwanina wala abna'i hinna wala ikwani hinna wala abna'i ikwani hinna ban iso shi bane haka nan babu laifi ƴaƴan ƴan uwansu su gansu ba tare da cikakken hijabi ba wala abna'i akhwatihinna ko ƴaƴan ƴan uwansu mata wala nisa'ihinna ko mata ƴan uwansu su gansu ba tare da sun sanya hijabi ba babu laifi ai almu'minati yan uwansu mu'minai banda kafirai wala ma malakat aymanuhunna babu laifi in mace tana da bawa ya ganta ba tare da hijabi ba min al-ima'i wal abidi na kuyangu da bayi maza an yarawnahunna su gansu wa yukallimuhunna min ghairi hijabin su yi magana da su ba tare da sun sanya hijabi ba amma wattaƙin Allah ku ji tsoron Allah fi ma umirtun na bihi fi an yara kunna gaira ha'ulayi cikin abin da aka umarce ku da shi kar wani wa'annan in ba wa'annan ba ba wanda ya halatta ya gama ce ba tare da ta sanya hijabi ba inna Allah kana ala kulli shay'in shahida lalle Allah ya zan mai halattacce wato ya san komi ai hadiran wala yakfa alaihi shay'un ba abin da yake buya gare shi to mu yanzu matan da kansu suke jefar da hijabin su dinka tufafi na fitina su kuma shiga cikin mazajen da Allah yake kar su shiga Allah ka shirye da mu ko wannan zai mana dalilin corona duk bala'i da ka ganshi a cikin mutane to abin da suka tsorowurta da hannunsu ya ja musu shi ثم بين تعالى ما يجب مراعاته من حق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة الإسلامية sannan sai Allah maɗaukaki ya bayyana abin da ya kamata a kiyaye shi na hakkin annabi hakki ne na annabi al'umma ta musulunci su kiyaye sai ya ce mi إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما to kaji yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati wajibi ne amma fa ba a ce kai salatul fati ba dan babu isnadi babu madogara a ina ka samu daga wani sahabi ne haka ake yin addini wace aya ce ta faɗa yanzu a nan suratul azabi aya ta hamsin da shida sai ta ce mana inna allaha wa mala'ikatahu lalle allah mahalicci kenan da mala'ikunsa bin nasbi alal ismi inna wa qura bin raf'i mubtada li tagayyuru ma'na al khabar yusalluna ala nabi allah da mala'iku suna salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sharrafa allah بهذا الر- بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وموته Allah ya girmama manzansa sallallahu alaihi wasallama da wannan ayar cikin rayuwarsa da bayan mutuwar annabi wa azhara manzilatahu indahu ta'ala Allah ya bayyana matsayin annabi a wajensa wassalatu minallahi alaihi wato salati da Allah yake wa annabi sana'uhu alaihi shine Allah yana yabon annabi wakila rahmatuhu wa ridwanuhu wasu suka ce ma'anan yi mar salati yana masa rahama yana yarda da shi wal'ula aula na farkon shi yafi fassara lima hakahu al-bukhari fi sahihi saboda abinda imam al-bukhari ya hikaito cikin ingantaccen hadisin sa unzur sahih al-bukhari qala abu al-aliya salatun lahi sana'uhu alaihi in indal mala'ika salatin Allah shine yabon Allah da yake wa annabinsa a wajen wato mala'iku wa salatul mala'ikati addu'a da aka ce mala'iku suna yi wa annabi salati shine suna mar addu'a qala ibn abbas yusalluna yatabarrakuna suna ainihin yin albarka ayyaduna bil baraka suna addu'a ta albarka Allah ka mana albarka na'am sai ce to lalle fassara can ta farko tafi wa min al mala'ikati addu'a wa qila al istighfar wa suka ce istighfari ne wa qila huma ma'an ko duka biyu wa min al ummati addu'a wa ta'zimu li amri al'umma kuma aka ce ya yi wallazina amanu sallu alaihi ko? to wannan salatin da al'umma take wa annabi addu'a ne da girmamawa ga umarnin annabi ya yi wallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya kuwa yadda kuka yi imani ku yi salati ga annabi ku miƙa wuya miƙa wa aikulu allahumma salli ala muhammadin wa sallim shi kenan lamba ta uku ne ko mala yace lam ajidhu bi hadhihi siga fi kutubi sunna allahumma salli ala muhammadin wa sallim ba babu wannan sigar a littattafai na ainihin wato sunna wa kharaja al-bukhari fi sahihi wa muslim fi sahihi an abi mas'ud al-ansari radiyallahu anhu qala atana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah ya zakke mana ma'ana ya zo mana ونحن في مجلس سعد ابن عبادة الحالي منا مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد بشير بن سعد سيتي دشي أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله Allah maɗaukaki ya umarce mu da mu maka salati ya manzon Allah fa kaifa nusalli alaika ya za mu ma salati kaga salatin koya ake daga gun annabi kala fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiru da annabi baya magana da son zuciya sai in an mar wahayi hatta tamannaina annahu lam yas'alhu suka ce har sai da muka yi buri ina ma bai wa annabi ba wannan tambayar sun maƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi ya ce ƙulu allahumma salli sallu ala salli ala muhammadi wa ala ali muhammadi ku ce allah ka yi daɗin tsira ga annabi muhammadu da iyalan annabi muhammadu kama sallaita ala ibrahima kamar yadda kai tsira ga annabi Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kai albarka bisa annabi Muhammadu da iyalan annabi Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid tamfar yadda kai albarka akan annabi Ibrahim cikin talikai lalle kai godadde ne mai girma kama kad alimtu wassalamu kama kad alimtum sallama kuwa kamar yadda kuka sani ne wa sallimu taslima eh na'am aw if'alu ma yakunu ta'ziman lahu ku aikata abin da zai zan girmamawa ga annabi wa tashrifan wa ma yuslimuhu min an kulli naqsin wa adha ga duk abin da zai kubutar da annabi ga tawaya da cuta لأن الآية جاءت عقيب ذكر ما يؤذيه صلى الله عليه وسلم domin ayar ta zo bayan ayar da take magana akan hanin cutar da annabi wa ba da hazikiru hukumin min man yuzihi bayan ta kuma hukuncin wanda yake cutar da annabi ne wa amma hukumin salati alaihi fa wajibin fil umri marra amma hukuncin yi wa annabi salati a rayuwar mutum sau ɗaya a rayuwa wajibi ne tilas ne a rayuwarka ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati wa sunnatin fi tashahhudil akhir li kulli salatin ko sunna ne kuma a tahiyar karshe a kowace sallah kayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati wastihbabihi fi kulli waqtin kuma mustahabi ne kowane lokaci kai wa annabi salati وروي عن الشافعي أنها واجبة في التشهد الأخير لكل صلاة إمام الشافعي أروته قريش يتيوى النبي صلاتي واجبين أتهير قرشي أقوة صلى وقيل في كل مجلس مرة أنت يوى النبي صلاتي أقوة مجلسي سوداء واجبين وقيل كل ما ذكره أنت دلوك تندهك كراسونا النبي to wajibi ne a kuma yi mar salati waƙila fi kulli salatin biduni ta aini limahalliha an ce a kowace sallah ba tare da an ayyana mahallin ba falon annan nabiya sallallahu alaihi wasallama fi gina bi salatin layi an salatin mala'ikati wan nasi annabi ya wadatu da salatin da Allah ya yi masa gabarin salatin mala'iku da mutane wa inna malƙasar ta'azimuhu sallallahu alaihi wasallam manufa dai a girmama annabi wa audu wa audu fa'idatiha alaina bisawabi fa'idar salatin zai dawo mana da lada wal qurbi minhu sallallahu alaihi wasallama ya kusatar da mu da annabi was salatu alaihi amrun tawqifi bi qawli ta'ala yiwa annabi salati al'amari ne wadda sai an samu hujja daga annabi Allah ya ce wa iza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah ko in suka zo za su gaida kai da irin abin da ba da shi Allah ya gaishe ka ba kar ka yadda wa yakrahu salatu wa taslimi ala ghairi rasuli an karhanta yin salati da taslimi in ba ga manzo ba wal mala'ikati ko mala'iku illa taba'an sai in an hada su da annabi lannahu fil urfi shi'arun lizikirin rasuli sallallahu alaihi wasallam wannan al'ada ne in an ambaci annabi a martalati wala yuqalu muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa in kana azizan wa jalilan thumma zakara ta'ala man yu'zillaha ta'ala sannan sai Allah ya ambaci mai cutar da shi wan nabiyya wal mu'minina da annabi da mu'minai fa kala yace mi إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا haka والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا Allah maɗaukaki ya bayyana mana hukuncin masu cutar da Allah su kuma cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su cutar da ainihin wato muminai kamar masu hana sallah ɗin nan sun cuci addinin Allah sun cuci manzon Allah dan annabi a gun yaƙi ma ya ce a yi sallah ana yaƙi sai an yi sallah eh kuma jam'i ake yi ya kai za ka kawo korona ka kori masu sallah ka garkame masallaci shirya abin da za ka gaya wa Allah gobe Allah madaukake ce innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu lalle wayanda suke cutar da addinin Allah suke cutar da sunnan manzon Allah wa humul kuffaru sune kafirai yus- yus- yusaffuna يصفون الله بما هو منزه عنه من الولد والشريك suna sifanta Allah da abin da Allah ya barkaka ga barin wannan abu suna sifanta da Allah da cewa yana da da kamar masu cewa Isa dan Allah ne wanda duk yace Isa dan Allah ne ya kafirta ko kuma su hada Allah din da wani aikin da Allah zai yi a ce shehu ma zai iya saboda riya akwai ma wanda suka ce wa shehun su lam yalid wa lam yulad ko ko ba faɗi ba a ƙasar nan a garin Kano aka yi. aka zagi Allah aka ce an baiwa aiki a Allah ya kasa ya baiwa shehu kuma in ka ce arna ne a yi faɗa da kai a ce wai ba haka ba har ma wai ba za a iya sa wannan a rediyo ba don munafircin su masu gidan rediyo ne kuma an sa wancan din sun bari kaga sun yarda da kafircin kenan goge kafirci shine ba su yarda da shi ba Allah ka shirya da mu sunna tana da wahala wani yana cewa shi ahli sunna ne bai sani ba dan bid'a ne ana wa'azin sunna ana cewa maulidi ba kyau za a sa a rediyon ka ka goge gurin kaga kana tsoron wani Allah ba Allah ba Allah ya kiyashe mu to wayanda suke sifanta Allah da cewa yana da ɗa ko yana da abokin tarayya wa yukazzibuna rasulahu masu ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aw yansibuna ilaihi ma la yaliqu bi mansibihi sharif ko su ainihin danganta abin da bai dace ga annabi ba zuwa gare shi awinti awinti qasihi qulamata zufurin ko suka tauye darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gwargwadon farcen da aka yanki to Allah ya ce la'anahumullahu fid dunya Allah ya tsine musu a wannan duniya duk wanda ya hana addinin Allah Allah ya tsine masa wanda ya hana sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsine masa wanda ya cutar da muminai ya hana su sallar juma'a ya hana su yin jam'i ba tare da wani dalili ba akan zato da wahami bai tsaya ya fahimci al'amari ba to wallahi ya shiga cikin wannan la'ana Allah ka shiryar da mu bi an yahkuma alaihim bil qatl ko ya musu hukunci da kisa idza qalu shay'an ghayra ma urifa annahu kafaru bihi in sun faɗi wani abu wanda ba su san shi wato ba a san da shi suka kafirta ba illa an yuslimu ana sai dai in sun tuba sun musulunta wa yuqtalul muslimu idza sabba Allah idan musulmi ya zagi Allah kashe shi ake yi illa an ya tuba sai in ya tuba au sabban nabiya au sabban nabiyya sallallahu alaihi wa sallama walau taba ko wani ya zagi annabi ka kuskura ka zagi annabi hukuncin ka sai an kashe ka ko ka tuba Allah ka kawo mana shari'a ta gaskiya ai yajibu qatlu man sabba nabi nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajibi ne duk wanda ya zagi annabi a kashe shi sawa'un kana musliman aw kafiran ya zan musulmi ko kafiri na asali aw zimmiyan ko baka masjid kafirin amana wa hadha mazhabu ammatu ahli ilmi wannan shine mazhaba ta mafi yawan mazuwa ilimi kamalikin kamar imamu malik dan anas imamu darul hijira wallais da imamu lais wa ahmad da imamu ahmad ibn hanbal imamu ahlus sunna wal jamaa wa ishaq da ishaq wa shafi'i wa qala al haddabi la alamu ahadan min al muslimin ikhtalafa fi wujubi qatlihi haddabi yace shi bai san wani ba daga musulmi wanda ya sabani cewa duk wanda ya zagi annabi ba za a karshi ba a yanzu sai a ce maka ai amnesty international ta zo ta hana ko to ita kuma a matsayinta nawa ha ko masu rajin kare hakkin bil'adamu arna kenan wai fada dai da annabi ne da fada da qur'ani da fada da sunna shine kawai ba wani abu ba Allah ka sauƙaƙe ina nake انظر أساري مرة مسلول ka duba asarimul maslul ko wa mabadaha wa fil hadith sahih alladhi akhrajahu an-nasa'i fi sunanihi an abi barzat al-aslami qala aghlala aghlala rajul li abi bakr as-siddiq fa qultu aqtuluhu abu barzat al-aslami yace wani mutum ya kaurara ya kausasa magana ga sayyidina abubakar as-siddiq sai nace zan kashe shi fanta harani sayyidina abubakar sai mun tsara wa kala laysa hadha al-amru ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in banda annabi ba wanda za a mar haka a kashe shi ni dan amun karabi da shi bashi da Allah walakin rasulullahi naha an sabbi sahabatihi jami'an sai dai annabi ya hana zagin dukkanin sahabbansa ya ce la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbaina رضي الله عنهم أجمعين ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا تسبوا أصحابي كركو كسكورك ذاكي صحابينا فلو أن أحدكم أنفق مثل أهد ذهبا da ɗayan ku zai samu dinare da ya kai girman dutsen uhudu ma balaga mudda ahadihim to bai kai mudu ɗaya ba na hatsi ko dibino ko masara da sahabi ya yi sadaka mudu ɗaya ya fi naka dinare kamar girman uhudu wala nasifahu bai ma kai rabinsa to kaji na'am ina ne famaluhu liwarasatihi idza taba dukiyarsa in ya tuba aka kashe shi to magadansa za su wa illa in bai tuba ba aka kashe falibaitil mali dukiyarsa ta zanta baitil mal wa zalika idza taba fa yuqtalu haddan in ya tuba kisansa haddi aka ma wa yarithuhu aqriba'uhu danginsa na kusa sa gaje shi haka ne ko la'annahu mata musliman dan ya mutu musulmi wa in lam yatub in bai tuba fa yuqtalu kafiran li riddatihi an karshi a matsayin kafiri saboda yayi ridda anil islam ya bar musulunci wala yarithuhu aqriba'uhu dangin sa na kusa ba sa gadan sa li'annahu mata kafiran saboda ya mutu kafir kafirci yana daga cikin mawani'ul irsi abubuwan da yake hana gado shine ikhtilafud din sabanin addini musulmi ba zai gaji kafiri ba kafiri ba zai gaji musulmi ba ina ina nake duba وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث مسلم الكافر كاغني مسلمي بي غادن كافري ولا الكافر المسلم hakanan kafiri baya gadon musulmi ba gado tsakanin wa'annan sai ina wala'anahum aidan fil akhirah Allah ya tsine musu kuma du a lahira ai ab'adahum an rahmatihi Allah ya nesantar da masu cutar da addinin Allah da masu tu- hana sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya la'ance su a lahira wa adda lahum azaban muhina Allah ya tattala musu azaba ta walakanci za'ihanatu wa huwa an-naru والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا wanda ke cutar da muminai maza su cutar da muminai mata ba tare da abin da suka tsurwurta ba ba tare da abin da suka aikata ba yarmunahum bighairi ma amilu suna jifan su ba da irin aikin da su suka yi ba na'am faqad ihtamalu buhtanan haqiqa sun dauki kire tahammalu kadiban wa ithman mubina da zunubi wanda yake bayyananne sabata bil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari wa muslim an abi hurairata anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala hadithin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ijtanibu sab'a mubiqatin kun sanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa kila ya rasulallahi wa ma hunna aka ce ya manzon Allah wa'ina ababai ne guda bakwai masu hallakawa kala ashirku billah kala ashirku ko ashirku billahi ko shirka da Allah wasihir da yin tsafi shine sihiri biyu kenan wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq da kashe ran da Allah ya haramta kashe ta sai inda hakki wa aklu malal yatimi da cin dukiyar maraya duk wannan ababai ne masu halakarwa wa aklu riba yanzu ana wannan dewa cin riba hatta a katin waya za a sayar maka kati bashi kafin ka sayi recharge a dan dan wani abu riwa ne karka yadda wa tawalli yawmaz zahafi da juya baya a ranar yaki wa kazafil muhsanatil gafilatil mu'minat da yin kazafi ga ainihin katangaggiyar mata wadda take rabkananniya mai imani ba ta yin zina ba ta san ma labarin ba sai a dora mata zina wa min al'izayati nisa yana daga cikin cutar da mata a ta'arrubin rijalil fasaqati lahunna fasikan mazaje su dinga gitto musu idza kharajna li hawaijihin ad-daruriyya in sun fita dan bukatun su na larura faliman idhalika qala Allah saboda hanin wannan sai Allah madaukaki yace mu يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
ina ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين
wa kana Allah وكان الله غفورا رحيما Allah madaukaki yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girma qul li azwajika kaga usulubi na talqini Allah sai ce ka gaya wa matanka ya manzon Allah wa banatika ka gaya wa ƴaƴanka mata wa nisa'il mu'minina ka gaya wa matan mu'minai umarni zuwa ga mutane nawa uku matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mata haka ne ko da kuma matan mu'minai wani saƙo ne za a gaya musu Allah ya ce yudnina alaihinna min jalabibihinna su kusatar da jib- jilbabi hijabinsu a jikinsu ai jam'u jilbab wa hiya almula'atu allati tashtamilu almar'atu biha abun ruhuwa wadda mace za ta kumshe kanta a ciki ay yurkhina ba'daha ala wujuhihi su saki sashi a fuskarsu idza kharajna li hajatihinna in sun fita dan bukatunsu illa aynan wahida su bar ido daya kawai انظر تفسير ابن عدية وتفسير القرطبي عن ابن عباس وقتادة ذلك أن منين هنا تلويه فوق الجبين تلويه فوق الجبين وتشده ويتسريو شي akan goshinta ta kuma daure shi thumma ta'ifuhu ala al-anfi sannan ta rike shi wajen hancinta wa in zaharat ainaha ko da idanta ya bayyana lakinnahu yasturu sadara zai rufe kirjinta wa mu'zamal wajha da mafi yawan fuska wa samma aqwalun akwai wasu maganganu wa asarun da maganganun sahabbai wa raji hijabal mar'ati wa libasiha fi salati ka duba hijabul mar'a wa libasiha fi salali ibn taymiya wa kitabul ittihafil ahbabi بما ثبت في مسألة الحجاب للعلامة ابن عبد القادر ابن حبيب الله السندي وكتب البحوث في ذلك كثير لتتفادى da za a yi bincike akan hijabi suna da yawa don haka sai Allah madaukaki ya ce zalika adana an yu'rafna wannan shine yafi kusa yadda za a ainihin wato gane bi annahunna hara'ir cewa su ‘ya'ya ne fa ba bayi ba ba ku yangu ba, fala yi uzaina ba za a cutar da su ba bi ta'arrubi lahunna a bujiro musu. Shi ne fala yi uzaina aimin jihati ahalin raibati wa ta'arrubi lahunna bi muraƙabati lahunna wa li'ahalihinna. Na'am. Bi kilafin ima'i, saɓanin ku yangu, fala yugaddina wujuhahunna su ba sa rufe fuskarsu lishtigalihinna bil amali saboda suna aiki wa yukrahu lil ima'i istimalul al haqqatu walau fi salati an karhanta wa mata su ainihin sanya abin lillibi irin wannan koda a sallah ne saboda su kuyangu ne wa tustahabbu li ummil walad amma in mai baiwar ya aihu da ita ta zama uwar ɗansa ana so ita ta samu sahabi ne wa tasturu wa tasatturu alwajibu ala alhurrati fi salati sitira ne wanda yake wajibi ga ya a sallah wa kana Allah ghafuran Allah ya zama mai gafara liman lima salafa min hunna min tarki satri ga abin da ya gabata gare su na barin sutura aw lima asura alaihinna ko abin da ya gagara gare su wanka shafa biduni qasdin wani ɓangaren jikinsu ya buɗe ba da nufinsu ba rahima Allah ya zama jiƙe bihinna iza satarna in su sirke kansu wa min izayati eh nan ne za mu tashi insha Allah da wannan muke cewa abin da muka yi daidai Allah maɗaukaki ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah maɗaukaki ya yafe mana muna roƙon Allah maɗaukaki ya karbi ibadunmu musamman a wayannan kwanaki goma na ƙarshe masu daraja kowa ya dage ya yi iya abin da zai yi ya kuma yi addu'a halin da muke ciki Allah maɗaukaki ya yaye mana bala'i da musiba Allahumma rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin amin